شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid sabilu zakat wanda yake a wannan gari na da magaram domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda wannan haɗuwa ta mu haɗuwa ce ta goma sha uku a wannan rana ta laraba sha sha hudu alwa haduwa ce ta goma sha hudu a wannan rana ta laraba wanda yake goma sha biyar da wata na ramadana a cikin shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai allah suna albarka da alkhairi a wannan haduwa tamu wanda wannan darasi ne na biyu a cikin wannan sura ta suratul muzammil a darasin da ya riga ya gabata bayan mun ga idashan suratul mudaththir mun shiga ayoyi kusan ayoyi guda tara daga cikin wannan sura mun ga tafsirin su wanda a jumulce wannan ayoyin Allah madaukakin sarki kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kira na darajtawa da mutuntawa akan ya tashi yayi kiyamul layli ya sallaci rabin dare ko kaso ɗaya daga cikin ukun dare ko kaso biyu daga cikin ukun dare sannan kuma ya karanta alkur'ani karantawa kamar yadda yake kenan karantawa ne tsatsiyar karantawa kawai da bayan da ya gabata sannan kuma hallo allah maɗauke sarki ya bayyana mishi wannan abin an umarce ka ne saboda ka shirya da ɗaukar nauyin abin da za a sauko zuwa gare ka shine alkur'ani wanda da akwai nauyi na hukunce-hukunce ɗauyi na sabkowa sannan kuma da akwai umarni da jihadi don ku shirya ma jihadi nan gaba daga an yi jijira za ku shiga jihadi to kiyamar jan za ta taimaka muku akan haka sannan kuma hallo Allah ɗauki sarki ya bayyana fadala da daraja da amfani na yin sallar dare shine zuciya a nutse take duk abin da ka saurara kunnen ka ya saurara ya tabbata a zuciyarka duk abin da bakin ka ya tabbata a zuciyarka kuma hallo qira'a ta yi tabbatuwa a tsakiyar da sannan kuma hallo Allah ba sarki ya bayyana cewa lallai wuni lokaci na neman halal kai kawo na neman abinci to kuma dare shi ko a bar shi domin ibada sannan Allah ba sarki ya umarni da ayi ambatan Allah mai yawa sannan kuma hallo Allah ba sarki ya bayyana cewa lalle a yanki a tabbata domin ibada shi amma kuma wannan ba shi ke nuna ba ba za ka yi aure ba kawai da zai bayani ya ga da wata sannan kuma Allah ɗauke sarki shi ne rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila shine ubangijin mahudar rana da mahadar rana da mahadar rana haka da haka wajibi ne a rike shi abun bauta a bauta shi kadai kuma a rike shi majibincin lamari wannan shine dai a taƙaice darasin da muka riga muka gani da ayoyi da istirabin ma'anarsu سيما تاشر إن شاء الله على المفضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا نعم Allah madaukakin sarki yake cewa bayan wannan bayanin da muka gani na darasi na jiya Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa zalla sama lalle wannan mushrikan suna cutar da kai amma kai hakuri kai hakuri akan cutar wanda suke ma Allah madaukakin sarki yake wasbir ala ma yaqulun kai hakuri game da abin da suke ce maka na cutarwa wanda suke ce maka kai mawaki ne ko kuma kai matsirci ne ko kuma kai mahaukaci ne duka wannan karɓari ne suke ɓuɓɓugowa don su cutar da kai ihaku wasu dirra ala ma ya kulle shi ya sa malamai ce sa kai bawa kai mumu ne duk lokacin da wasu suke gaya ma wasu maganganu na cutarwa duk lokacin da wasu suke cutar da kai ka tuna an cutar da manzon Allah ta Allah ya ce mishi wasu dirra ala ma ya kulle kai haƙuri akan abin da mutane suke taimaka a iya zama dukkanin maganganu na cutarwa kai a insha Allah wani lokaci kamar bai yi ba ga shi yanzu ma zama sama aka ga shi ya haƙuri aka ce mishi ya haƙuri a lokaci na ahad na makka da ya haƙuri to ba ka ga da suka zo gurin shi suna neman alfarma wasu kuma an riga an kashe su a bada Allah ce baka shi na Allah ce wasu bira alama ya kulun ka yi haƙuri a kan abin da suke ce ma na cutarwa wanda ayoyi da dama Allah ɗauke sarki ya umarci da manzo Allah sallallahu ya haƙuri da gaske da akwai inda Allah ɗauke sarki ya ce wa manzo Allah sallallahu fasbir sabran jamila wanda za mu ƙara bayan insha Allah kan haka ya Allah ɗauke sarki ya ce wa hajurhum hajran jamila ka yi sance su ka yi hijira ka bar su ka yi nesa da su hajran jamila nesa da su wanda yake kyakkyawa yani duk mai cutar ma duk wanda yake wulakanta ka duk wanda baya tsoron Allah ka nisance shi ana so kai mishi hijira dan kada wanda ya zanto fitina a gare ka dan kada wanda kada zunubin shi shaye ka shi na Allah wata sarki ya ce musu ya ce wa manzon sama wa hajjuhum ka nisance su ka yi musu hijira ka nisance su hajran dalila hijira da nisanta mai kyau wanda daga baya ba za ka dinga maida musu martani ba kai dai da awanka za ka yi ban ruwanka da maganar da suke yi a kanka iban zuga su malamai ce sa alhajirun jamil shine annabi la itaba ba'dahu wanda daga baya ba za ka dinga lau an su ba ka dinga musu magana ba ishu tsare su kawai dawwama akan ibadarka kada dan suna cutar da kai ka faɗi wata magana ta cutarwa a gare su ko kuma makamanta haka kai kawai a samun Allah za ka yi mutum ya tabbatar da haka wannan wahduruhum hajarun jalila malamai su sa a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya umarni manzon Allah da yayi wasu ababe guda uku kuma ya sifanta su da kyakkyawa jalilan ababe guda uku ɗaya daga cikin su kenan wahduruhum hajarun jalila alhaji kan nisance su nisanta kyakkyawa to wannan ɗaya daga cikin su ne alar mafadar ɗaya daga cikin uku ne ababe guda uku aka umarci manzala ta sama ya yi su kuma sai aka ce ya yi kyakkyawa da kalma ta jamilu jamilin فاصبر صبرا جميلا ga ɗaya haƙuri ka yi haƙuri haƙuri kyakkyawa wanda a suratul ma'arif ko ka yi haƙuri haƙuri wanda yake kyakkyawa a gani jamilan kyakkyawan haƙuri kaga nan ba kuma ka ce hajarar dalila ka nisance su nisanta wadda ce kyakkyawa na uku fasfah فاصفح fasfah fasfah فاصفح الصفح a الجميل suratul hijr ka kauda kai ka bijire musu kai ka manta da abin da kai maka kauda kai da bijire wadda kyakkyawa يعني كيان كقول كي كي الصفح الأصل وندي كتكاو كقول إن الله مدرأكو ما لا يشتكي أم الله شد ما دار سنة يسوع كما كتكاو أشي كما هذا دم سو ديان دواوا ديان دواني mutum yake neman ɓata masa rai to ka lura da wannan ladabbakan da aka ɗora manzana a kan shi ka nisanci mutum hijira sannan kuma a ka yi haƙuri sannan kuma a ka yi mishi afuwa ka kau da kai ana so mutum ya dinga zamto mai afuwa Allah ya taimaka ga sarkar wani shi ne da bin kitawa Allah ya taimaka shine Allah ma yake kake yata wa hajrun hajaran jamila wanda alhajrul jamil ma yake ta a wata aya Allah ma yake sarki ya bayyana yaya zai kasance wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi وإذا ayatina رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah maɗauki sarki ce idan ka ga waɗanda suke kuka cikin ayoyinmu da maganganu da ƙaryatawa da izgiri da cutarwa to ka bijire musu ka tashi ka bar wuri in shaidan ya mantar da kai to daga katina ka bar wuri malamai suke cewa wannan marhala ce daga cikin marashin kafin a shar'anta yaƙi a'a bayan an shar'anta yaƙi ya ƙafu ne ba amma kayan ashar an ta yaki a lokacin makka haka ne hijira ka ka ka gujewa mutum ka tashi ka bar shi ka bijire mishi ka nisa da shi wannan shine amma kuma wannan ladabin ma dai da akwai shi a yau tunda matukar babu jihadi to kuma hijira tana nan. in babu jihadi hijira tana nan. hada da manzon sama yace la hijira ta ba'da al-fath babu hijira bayan an yi fatah makka amma malamai suka ce maza Allah ne babu hijira daga makka a je wani gari bayan an yi fatah makka kawai maza Allah yana so ya gaya maka har abada makka za ta tsaya garin musulmi har abada kafirai ya je su gani kwalelan su suna ji suna kallon kwalelan su makka garin musulmi ce tunda maza Allah ya rike ta kuma haka ne fa a tarihi lokacin da tura suka zo yanki na eh, makka da madina ko a ce ƙasa- yanki na ƙasar saudiya suna so su yi istimari su yi mulkin mallaka da suka zo suka ga duk aune aunen su suka yi babu wani arziki babu wani amfani mutum bai ya iya rayuwa sai raƙumi da wanda yake ya ɗauki ɗabi'a ta raƙumi suka ƙara aune aunen su kawai babu wani alkhairi suka da suka kai suka kawo faranshi makwaɗaiciya ingila duk suka reka ba wani alkhairi da suka zai sai ga wannan gurin hallakawa zai motocin su suka iya bi zuwar wasu da da ishirwa babu ruwa sai ga mutane da suke rayuwa jikinsu kakkabra a bushe suka ce wannan gurin ba gurin rayuwa zai suka ce hera kumi ko kuma wanda ya ɗauki ɗabi'ar raƙumi yake da wani ikon Allah sai da suka kai Allah ya koyi arziki ya da kai su wannan shugabannin na ita yanki da Saudiya sun kama karhin su ta yanda ba a iya musu mulkin mallaka ba sun waye sai Allah ya bayyana arziki to haka yau ma su wanda yake nihi wannan gari wanda yake kibla ta musulmi da kaidi da mummunan manuwa Allah ma dauke sarki sai ya mai da mishi da shi duk kai ka wanda zaka yi kuma ji yadda za ka zo ka dinga cewa wayannan shugabanni na wannan gari ba adalai bane ba ba waye bane ba ba waye bane ba wallahi kai ba a san ba in an baka shugabancin da magaran ya zaka yi kokarin da suka yi wa musulunci wannan ne dai kace Allah ka ka ranka ka dai ka je aikin haji duk dukiyarsu duk kudaden su sun yi zuba shi a bangaren aikin haji da sai baka musulmi ka dai wannan ya isa alheri gari ne wanda tutar shi la ilaha illahu fi aiki arni ya kiyaso sai ya tsara wannan tutar inda ana harka ta diplomasiya ba wai a ce ba al-islam la ilaha illallahu aiki kuma ana tabbaka shari'a ta musulunci a yau duk duniya babu garin da zaka ce garin da ake tabbaka shari'a ta musulunci kamar nan ba su da wani constitution wanda za a zauna a kirkiro dokoki hukunce-hukuncen fiƙo na maliki na hanafiya shine dokokinsu sai abin da ya shahi zamani wanda za a ciro daga fiƙo daga alquran da hadisan manzon Allah ce maka Allah ce duk wasu bakirtin da ake nufin da hasashe na musulmi Allah tsure mu Allah ce Allah san da barka da su na Allah kidan kaga wannan mataki ne na fari kayan alhijira to bayan an yi hijira kuma ya aka shar'anta ya yi to haka malamai ke cewa wannan alhijira ka nisanci mutum wanda yake izgiri da ayoyin Allah wanda yake sabawa Allah mutumin banza an shar'anta maka duk mutumin da kaga yana yin aiki na asha mummunan aiki tsakanin shi da Allah ko kuma kai yake wa yake ma izgiri yake maka maganganu mummuna kai mishi nasiha kai mishi wa in bai ji ba ka zo mataki na gaba ka samu wani wanda yake jin magana ya mishi nasiha ya mishi wa in ba haka ba abin da yayi kaurace mishi saboda in ka zauna wa Allah kai ya ɓata ka in dai ni ka yake nufi ne ko kuma wani Allah wannan zagin da yake ma ko maganganun mummuna da yake gaba ko makamantan haka ya sa ka yi mishi wani abin da za ka ketare har iyakar Allah shi yasa ja baya shi ne Allah ya maka kina a nan gurin ayin da take magana ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurru la yadurru ya ayyuhal ladina amanu عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يوم وانا آية أنا مقول فيك المغنى يا قوم ولي قوة يلورد كنشي إيا لكنشي وان دي يبقى an mishi nasiha an bi mataki ne da za a gaya mishi to a nisance shi kawai shi ne wani anan gurin suke magana ba ana yin ba babu nasiha kawai da wasu ke kawo Allah ke Allah ke maka Allah ta maka ya Allah madauki sarki yake zarni wal mukazzibina wal ni'mati wa zarni wal mukazzibina wal ni'mati wa mahinum qalila barni da wa'inda suke karyatawa da alqur'ani da wanda suke karyata ka bar ni da su zan azabtar da ka bar ni su zan halaka ka bar ni su kakkaro su afwa kakka yi musu shafa kakka roƙe ceton su kakka roƙe a yi musu afuwa ni zan hallaka su hallaka wanda ba su isa musu kuɓuta wazarni ka kyale ni wal mukazzibina wanda suke karyatawa da alqur'ani suke karyata ka ulin ni'amati ma'abuta ni'ima ulin ni'amati ma'abuta ni'ima ulin ni'amati ma'abuta ni'ima wanda Allah ya musu arziki ya ba su dukiya amma suke karyatawa ga ni'imar Allah maimakon su gode ma Allah sai dai kuma su karyata a kyale ne da su zan azabtar da su shi ne abin da Allah ba sarki yake ne wani ni'ama su dama kuma haka ce ɗabi'a mutum in ni'ima Allah ya mishi ni'ima sai ya kafa ce kalla inna insana كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى Inna ila rabbika ruj'a Allah madaukakin sarki yace haka ne daman dan adam in ya riga ya samu wadata sai kaga yana tagawa yana jiji da kai yana ƙaryata da hukunce hukunce yana ƙaryata da alqur'ani yana ƙaryata manzannin Allah dan ya ga koi istighna ya samu wadata ya samu kuɗi to ya san da cewa makoma izuwa ga Allah shi ne Allah madaukakin sarki yace wa dhanni wal mukazzibina kalin da wa'inda barni da wa'inda suke karyatawa wurin na'amati ma'abuta dukiya da kuɗi ga ni'ima Allah ya musu amma suna kafin sai mu Allah maɗauke sarki wa masilhum qalila dan ba su dan lokaci kaɗan azaba ta yi kusa da sami wa masilhum qalila dan ba su dan lokaci kaɗan azaba duk take da sami in ko azaba ta same su ba su ba kuɗin cewa wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد haka kamun Allah yake he kyale kai maka sakin talala menene sakin talala shine da kake sa doguwar igiya ka ɗarne rago sai da takawa an kyale shi sai ya kai ne ya ga ashe igiyar tana na ɗari a kawo a yanka to sakin ta ne in Allah ya kawo su ba su ba kuɓuta tabbas kuma ya tabbata bayan hijiran manzon Allah sama sama manzon Allah yana yin hijira Allah ya jarumce su da kwari fari na ruwa fari na ruwa rishin ruwa ruwa ya tsaya suka fara shiga talauci da wahala da yiwu ana nan sai yakin badar ya yakin badar ya zo duk wannan manyan jigajigan kafiran nan a kashe su mummunan kisa kaga shine Allah ba su kai ce wa mahilhum qalila dan ba ta dakaci dakata musu kaurara musu wani dan lokaci kaga azaba da su buga gare su a nan duniya ba a ma magana ta lahira ta lahira Allah ma uke sarki kita wata aya نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Allah maɗauki sarki ce ta lahira ɗan daɗi ne na wani lokaci za a bar su a nan duniya daga sun ce san azaba mai kabri za su tarda ga kuma nan za a yi ƙarin bayani a kan ta lahira Allah maɗauki sarki ce inna ladaina ranar tashar kiyama muna da an kala muna da mararrusa wanda za a ƙarfe su wa jahiman da wutar jahim wanda za a ƙona su a ciki inna ladaina lallai tabbas muna da ankalan muna da murruka ankal jam'i ne na nikal nikal bakin mari mari na bakin karfe shine nikal mari na bakin karfe shi za a sanya su a karbe musu hannayensu zuwa wuya sannan kuma zuwa ɗanne musu kahuwa a jefa su cikin wuta jahannama shine Allah ba shi zirke ce inna lillahi za abin da muka tana da musu a tare da mu na azaba na tasha fiya ra ta ta kiyama shine an kal murrukan da za a darme su da shi waje himan da wutar jahim wanda ce to in an darme su an zasu to abin tuwa ya Allah ba shi zirke ce wa fahaman za hustati an tana da musu abincin da yake mukewa a wuya wa fahaman za hukumatin an tara da musu abincin da yake nutsewa a wuya in aka ba su malamai ce abincin kamar kayaye ne da akwai wata kaya mai wata kaya mai kamar kwallon lemu amma duka jikin kaya sai ke rakun yana cikin irin wannan da yake suna kaya to ta yi kayan zakari ta yi kayan zakari ta wuri gare ka to irin ta ce daga sunci da makare musu a makogon to anan gurin ya ce ya Allah muna buƙatar ruwa ko kuma ki tambayi khazanat jahannam mala'ikun da suke gadi mutar jahannama a ba mu ruwa wa suquma an hamiman faqad faqad wa suquma an an saka tambaya a ba su ruwa wa in yastawisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa idan baitin an ba su wannan baitin an an ba su abincin ya makare musu aure ko to wa in yastabi su in suka nemi a ba su ruwa yughasu bima in kalmul za a ba su ruwa wanda ka san narkakkiyar dalma da zahin shi da riƙewar zahin nashi yanda ka san narkakkiyar dalma yashmi wujuh daga tun kara shi daidai huska suka zai kona musu huska dukkan nawa huska zagwani bai isa sharab Allah ce tun da wannan abin sha to wannan kayan a sha ciki in an sha shi ya shiga ciki wasu kuma an haniran faqatta amahu in an sha shi ya shiga ciki za in ruwan sun sha shi ya shiga cikin cikin su zai tittira musu ƴaƴan hannu kaga azaba kan azaba abinci ya makare musu ya kasa wucewa ba yayi ba kasa ba yayi ba sama sai su ce ina ruwa a ba su ruwa ruwa daga sun ka su daidai huska ya kware musu wata huska ya kona musu huska sannan kuma lo dole waye sai shashi saboda za a sanya musu ishuwar da ba wanda yake yin irin ta in sun shashi kuma hallo ya shiga ciki ya tsira musu ƴaƴan hannu Allah ya wa ta'aman zahuttati wannan abincin zahuttati shine a cikin suratul gashi Allah madaukakin sarki ce laysa lahum ta'amun ليس لهم طعام إلا من ضريع bas da abinci da za a ba su sai bariya bare shine mummunan abinci yayi ko da abinci muni da wari da rike kan gari kuma halin kaya ke da kai a cikin shi shine ake malamin ke bada misali da wannan kai da ake ce mata abincin rakumi a sahara ake samun ta kaya ce zako zako ɗaci gare ta bai sun tana da ɗaci kuma lokaya ce zako zako a ciki a zagaye da abu raƙumi yake ci to ita za a ba shi ne a zare da sannan kuma lobai da daɗi muwari gare shi shi ne abincin wasu suka ce ma zare ruwan mugunya ce ta ɗan wuta wannan kuma bishiyar da take hudo abincin shine shajaratul zakum inda shajaratul zakum إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم na'am Allah madauki sarki ce inna shajaratul zakum ta'amul asim shajaratul zakum abinci ne na wanda suka saba ma Allah yaya sifarta take salwa طلعها كأنه رؤوس الشياطين kai ne kanka ka san yadda aka ce eh, kan bishiya da ƴaƴanta kamar kan shedani kamar kan aljani ka san dai aida ko matsala duk da baka taɓa ganin aljani ba duk da baka taɓa ganin aljani ba amma duk wani mutum in zai ba yi hoton aljani za a ga mummuna ake yi hoton aljani ko shekan in za a yi mummuna ake yi cikin wani wanda yake in zai yi hoton aljani ko to haka take ta yi komai muni subhanallah Allah ke shi ne Allah mai kusa ke ce wa ta'amun kenan ne aka wani sifa shi kawai wa ta'amun za a ba su wani abinci wanda za a hukuncin ne tsaya musu a makogon ya kasa hucewa shi ne Abdullahi bin Abbas ke cewa shaukun abinci ne mai kaya min nari an yi shi daga cikin wuta a cikin wuta ya bubbugo ya ce ya tari da fi tsanokin zai tsaya a makogar musu ya ki sabka ƙasa ya ki hutowa Allah ke sannan bugu da tsari Allah maɗauki sarki ce wa azaban alima kuma hannu Allah ya tada da musu azaba mai raɗaɗi Allah ke a wani rana ne kamar mai tambaya ce to wai a wani rana ne duka za a yi musu wannan azaba sai Allah maɗauki sarki ya ce yau matar jikul ardu ranar da ƙasa za ta girgiza yauma tarjuful ard ranar da ƙasa za ta girgiza girgiza ƙasa ba ma wasa bane ba ya ayyuhan nasu taqu يا rabbakum أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
Allah madaukakin sarki yace ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji ku lalle girgizar ƙasa abu ne mai girman gaske wanda aya za mu ƙara karanto ta a- tana da munasaba a gaba insha Allah wanda za mu ga yanayin magaji da mutane suke shiga su sauransu sannan kuma Allah madaukakin sarki yace idza zilzilatil ardu إذا zilzalaha زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها kenan ƙasa za ta girgiza girgiza wata duk wani abin da yake cikin ta za ta hudo na matattu da na dukkanin arziki da dukiyoyi ta kara ta hudo ta je ho Allah ya kiyaye shine shine Allah ba ki sarki ce yawma tarjukul ard ranar da ƙasa ƙasa za ta girgiza girgizawa wal jibalu ba ita ka ba hatta duwar wasu za ta girgiza girgizawa to duwar wasu in sun girgiza girgiza ya za su kasance Allah ya ce wa kanat jibalu kasiban mahila za ka ga duwar wasu sun koma yanda ka tarrere a tare kasiban yanda ka tarrere a tare mahilan abin shekewa da gaba duwar wasu za su girgiza in suka girgiza sai a niƙar da su su koma yanda ka tarrere wannan rirar mahilan abin shekewa daga baya kuma sai su koma yadda ka san toka eh, su su zamto suna bin iska wa tara jibala tahsabuha وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب malamai suka ce dutse wa dukkan jibala ودكت ال- كلا إذا دكت إذا دكت الأرض دكا دكا
Ah, n- na'am kenan wannan aya ta dan fita daga cikin je- jerin bayan da nake na'am sai mu dawo kenan Eh, dutse lokacin da zaka ganshi yana yana yawo a sama kana tunanin a- a a damfare yake yana da nauyi to amma za ka ga yana sa yawo a sama ya zama kura abin shiga malamai suka ce dutse zai zanto yana da mahala baicin ya girgiza sai a nike shi ya koma kamar rere a tare shine na Allah ce kasiban toliya ta rere kasibar rimani toliya ta rere shine zai koma kamar toliya ta rere a nike ki amma inda ka san rere toliya bayan haka kuma hallo sai a a make suna a alhele da shi ya koma ya koma mahilan abin shekewa sai ya dinga yawo a sama kana tunanin me yake suna dutse ne gashi nan amma ya koma yanda ka san me yake suna girgi ne yana tafiya a wata alama ke sarki ke cewa wa yas'alunaka an jibali ويسألونك عن الجبال فقل ينفقها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا magana ana ajumulci Allah ya ce za a rididdigar da ruwa wasu duwar rididdigarwa to haka dutse zai koma ya koma rere kamar toliya ta rere shine Allah mafi sarki ce wa kanat jibalu duwar wasu za su kasance kasiban za su kasance kamar toliya ta rere kasiban ay tullatun min ar-rimal za su kasance kamar toliya ta rere yadda ka san in tifa guda ta zo ta ajiye rere wannan toliya kamar haka za ka daga baya kuma hannu ya kasance mahilan abin shekewa iska ta ɗauke shi ya huce kawai shi kenan haka zai kasance kina ranar tasar kiyama ne wannan Allah ya taimaka Allah ba mu gudurin tarda ta lafiya na'am bar ma kan
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا na'am Allah madaukakin sarki yake cewa bayan yayi bayani akan azabar da aka tana dawar da shirkai masu ƙaryata mu masu ƙaryata ƙaryata manzo Allah kuma masu cutar da manzo Allah kuma masu ƙaryata alqur'ani bayan an yi magana azabar da za su same su a ranar tashin kiyama sai Allah madaukakin sarki zai ba su misali dan wa'azuwa su ƙara wa'azuwa ya zama ɗauki sarki ce inna arsalna ilaikum lalle tabbas mu muka turo zuwa gare ku rasulan muka tura muku manzo shine muhammadu bin abdullah annabi muhammadu dan abdullah wa quraishi dan cikin ku muka turo shi inna arsalna ilaikum rasul tabbas mu muka turo muku manzo wannan manzon shahidan alaikum zai shaida a gare ku ranar tashin kiyama duk wanda ya bi shi yayi aiki na garin kurai zai shaida cewa mumuni ne aljanna ce ba kuma shi wanda yayi aiki mumuna ya ki saba mishi ya ki bi mishi biyayya ya ki bin shi zai shaida a garin shi a kasar da maza da sabu zai shaida ga al'umma kamar wannan ayoyi da dama sun zo akan haka kusan aya hada wannan wajen aya biyar ka zuwa cikin alƙur'ani suna bayani cewa lalle maza da sabu zai shaida akan wannan al'umma daga ciki Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin zuciyar ta fa kaifa idza ji'na فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Allah madaukakin sarki yace kai tunani kai mamakin mushrikai da za su kasance idan a kowace al'umma aka kawo mai shaida akan ta shine annabin su zai shaida akan su sannan kai ku annabi Muhammad wannan mushrikan da suka karyata ka za ka yi shaida akan wannan al'umma yaya za su tsinci kansu Allahu akbar wani lokaci an taɓa kai karanta wa manzalar sama suratul nisa da aka zo wannan gurin sai kuka hawaiya kuɓuce mishi wannan rana ne mai girman gaske sannan kuma da gaske Allah maɗauki sarki ke cewa cikin suratul bakara wa kazalika ja'alnakum ummatan وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا sai a wannan aya Allah maɗauki sarki ce haka muka sanya ku- kuka zamto al'umma matsakaiciya masu adalci don ku zamto masu shaida akan sauran al'ummu bayan kowane annabi yawa al'umma shi shaida to kuma da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wata fadla da aka bata za ta yi shaida akan sauran al'ummu shi yasa aka ba mu labarin tabbas ga waɗanda suka amsawa annabi Nuhu ga waɗanda suka kaza kaza duka wannan al'umma za ta yi shiru sai kuma manzon Allah ta sama wa ya kuna rasul alaikum shi da shi kuma wannan annabi mai daraja sai ya zamto mai shaida a gare Allah ta mu yi ma wannan annabi biyayya ya tabbatar da mu akan sunnar shi akan riko da aqidar da ya tsora sahabban shi da al'umma shi a sama Allah tabbatar da jami'an mu akan ayyuka nagar na kwarai dan ya zamto shaidar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mu shaida ce matabbaciya shaida ce mai kai mu aljanna Allah ta baraka da alkhairi shi ne Allah mauki sarki ce inna arsalna ilaykum rasulan tabbas mu muka tubo muku manzo wannan manzon shahidan alaikum zai zamto mai shaida ne a gare ku ranar tashin alkiyama mun turo muku manzo ba ku kaɗai ba ka turowa an turo ma al'ummun da suke gabanin ku daga cikin su da akwai fir'auna an turo mashi manzo shine Allah ba shi sarki ce kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka turo ma fir'auna manzo fir'auna da shi da mutane shi aka turo musu manzo shine Musa bin Imran annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azmi na rusul Allah ba shi sarki ya turo shi zuwa ga fir'auna ya kira shi zuwa ga addinin Allah ya kira shi zuwa ga tauhidi ya kira shi zuwa ga musulunci ya kira shi zuwa ga barin cuta samun bani Isra'ila amma Fir'auna sai ya karyata ya ƙi yin karya ya ƙi yin imani bal ma ya ce shi ne ma ubangiji ya ce ana rabbukum al'ala subhanahu yau da awon rububiyya ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayr ban san ba kuna da wani ubangiji bayana da makamantan haka to wannan fir'auna an tura mishi manzo ya karyata yaya aka yi mishi ku tsaya ku saurara ku mushrikai da ko karyata manzo Allah shi an tura mishi manzo ya karyata ko to ku ku tsaya ku gani ku ma irin shi ne makoma ku ɗaya tare da cewa ya yi ku ƙarfi na iko da kuɗi da mulki amma Allah ya hallaka shi to ku kuna tunanin kun yi ƙarfin Allah ya hallaka ku Allah ya kiyaye shi da Allah ɗauki sarki ce fa asa fir'aunar rasula sai fir'auna ya ƙaryata manzan da aka tura mishi annabi Musa ya ƙaryata ya ƙi imani fa asa fir'aunar rasula fir'auna sai ya ƙaryata manzan da aka tura mishi ya ƙi imani bal ma ya nemi halaka annabi da aka tura mishi ya Allah ɗauki sarki ce duk ƙarfin mulkin shi duk ikon shi duk ƙarhin shi duk kuɗin shi dubara shi Allah maɗauki sarki ce fa akhadnahu akhdan wabila sai maka kama shi kamu na azaba kamu mai tsanani akhdan wabila kamu mai tsanani wabilan ay shadidan fa'iqa shidda maka kama shi kamu mai tsanani wanda ba a mutunta to ku kuna ganin Allah baya kama ku wani mushrikan maka ake wa hisabi da dukkanin mushrikai da kafirai ne duka suna ci shi yasa dan mutum mushriki kafiri kaga yana yin abu ba shi dan lokaci ne dan lokaci ne kamar ba ai ba sai go shi Allah ce maka shine Allah madaukakin sarki ce fa akhadnahu akhdan wabila a cikin suratul naziat Allah madaukakin sarki ya bayyana kamun da yashi fa akhadahu Allah nakal fa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal-ula Allah madaukakin sarki ya kama shi kamu wanda da tsananin azabar duniya da tsananin azabar lahira a cikin kamu Allah ya dirmiyar da shi a cikin ruwa حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آه لوكة الأكثر من يد الشيء تكروا يقمتوا يقملائكم متوا daman daga inda ka mutuwa ta riga ta zo ma ranka ya zo gargara ba a masa tuba tuban ka ma ba a musa barantana kuma shiga musulunci sai ya ce daga yau na zama musulmi la ilaha illallah bi amalti bani isra'ila la ilaha illallah daga yau na zama musulmi wa ana min musulmi al'ana
al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin haba fir'auna yanzu za ka ce ka yi imani ka zama musulmi duk ɓannan da kai sai da kaga mutuwa sai da kaga alƙawarin da aka mana azaba wa kad wa kad asaita ka saba wa Allah wa kunta bil mushrika zam tu bil qanna akai da awo rububiyya kai da awo Allah ne kai kuma yanzu kace ka tuba duk ina ƙarfinka da girman kanka ruwan kuma Allah ya halaka shi da ruwan da yake alfahari da shi da yake cewa alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ruwan da yake alfahari da shi ke cewa mulkin misr nawa ne kuma ga ruwa suna gudana a ƙarƙashin wannan garin da yake mulki da shi Allah ya halaka shi Allahu akbar Allah ya maka to kaga wannan wa'azi ne a gare a duk wanda zai karyata manzon Allah a duk wanda zai karyata alqur'ani wa'azi ne fadakarwa da cewa lalle abin da ya same al'umman da suka rarrawa da za su same kuma tabbas su ma lokacin halaka su da yazo babu wanda ya gudu a badar aka yi aka yi wa duk wannan manyan mushrikan da suka cuta manzon Allah aka yi musu ne yake suna kisan killa mafi yawan wanda suka yi saura bayan yakin badar mafi yawan su Allah ya riga ya ga ƙarshen al'amuran su mutum sallah Allahu akbar Abu Sufyan ya musulunta Khalid ibn Walid ya musulunta Al-Abbas ya musulunta ga sunan ga sunan da yawa kan wanda jiyawancin su ba dama da yake suna jiyawancin su Allah madaukakin sarki ya riga ya ga cewa lallai da akwai alkhairi a tare da su sai a kare su ga Hindu ma wadda ta kashe hannun manzon Allah Hamza sun musulunta kuma Allah ya amshi musuluncinsa amma duk wanda suka tsananta wajen cutar da manzon Allah Khalid bin Walid ba a maganar su Abu Jahal Abu Lahab suka ba a maganar su da sauransu Allah ya taimaka Allah ya yarda da sai mu dawo fa akhadnahu akhdan wabila sai Allah ba shi sarki ce to ku wannan mushrikan fa kaifa tattaquna yaya za ku karewa kanku azaba wata jahannama in kafartum wa kad kafartum alhali ka kun kafirce yawman kun kafirce wurin alqiyama fa kayfa tatakuna yaya za ku kare makanku azaba ya ku mushrikai ya ku kafir yaya za ku kare makanku azaba ta ranar tashar alqiyama in kafartum ay wa kad kafartum alhali kun ga kun kafirce ma Allah ba ku zargi kun kafirce ma yawman wurin da yaj'alu wildana shi ba wani da zai sanya yaro dan karami dan tsaba wahalar wannan wani yaro dan karami ka ganshi da hurwa nan fadakar su ba ta ake musu fa kayfa tattaquna yaya za ku kare azabar alqiyama azabar wutar jahannama za ku kare kanku da ita alhali in kafartum وقد كفرتم الهالي كن كافر شيء ويوما كن كافر شيء مغني نا القيامة كن شيء بكي بإيمان يشي وند ون ون أنا نيقريش يجعل الولدان في ما ينا سنجا يارو قرن كغنش لغرها من صاب وحالة ونن في علاقة صاب وحالة دواء وفرقتي نون القيامة to wannan wuni na alkiyama yana sanya yaro ya zama mai hurba sai mu dawo cikin ayar da muka ce daga baya za mu tsara fassara ta ta
أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ɗauki sarki yake cewa ya ku mutane ku san da cewa lal ku ji tsoron Allah ku san da cewa lalle jirgizar alkiyama abu ne mai girman gaske yau mata rauna ta zaharu kullum murja'atin amma arba'a kowace mai ciki kowace mai shayarwa za ta ajiye ɗanta ta wohinta da shi kawai firgita a tsaya mai shi kanta take wata za'u kullu za ta hamlin hamla mai ciki a nan za ta aiwar da shi ko da wata shida za ta yi ɓune shi don tsabar wahala alkiyama wa taran nasa sukara za ka ga mutane kamar sun yi maye suna cikin imuwa kamar sun sha giya sun yi maye wa ma hum bisukara Allah ya ce ba fa giya ba su sha ba baye ba ce walakin na azaballahi shadid azabar Allah ce mai tsanani a wannan wuri Allah kiyaye da azaba ta wannan wuri shi na zama ita sarki ta fa kaifa tattaquna ta yaya za ku kiyaye makanku azaba ta wutar jahannama in kafartum alhali kun riga kun kafirce ai wa qad kafartum alhali kun riga kun kafirce ma Allah madaukin sarki kun kafirce ma wurin alqiyama baka imani da shi yawan wannan wurin da ya ja'al wulda shi ba yana sanya yaro dan karami ya zamto yana da hurwa dan tsaba firgici na wannan wuri eh wannan malamai suke cewa imam samar yake cewa wannan wunin da akwai wani abin da ke faruwa a cikin wannan wunin wanda shi yake sa mutane cikin tsimo hadisi ne mai tsawon da imam muslim ya rawaito shi a kitabul iman iman imam sabari ya ishara zuwa gare shi ce Allah madaukakin sarki zai cewa annabi adam ya kai annabi adam daga cikin ayyanka dauko rabon wuta daga cikin ayyanka dauko rabon wuta huddo wanda ya tsaye wuta sai ya tambaya yaya ne ne za a ɗauka sai a ce min kulle alfin tis'umi'a wa tis'atun wa tis'in daga kowane dubu ka hudo mutum ɗari tara da gomiya tara da tara dubu ɗaya babu ɗaya ba mutum ɗaya a kowane dubu mutum ɗaya ne zai shiga aljanna sauran duka wuta ne kaga wannan abu ne mai girman gaske hadisi ne ya inganta a cikin al'ummu a cikin mutane wani zai ce to ya ya kinan la adadin al'ummun da mutanen da aka yi wa ba kaɗan bane ba kai iya na duniya ka kasan shi ko a nan da yau duniya kafirai ba su yi na mutane ba musulmai yawa eh alhali da akwai a musulman ma da akwai wanda yake tashi musulmi ne amma kai kan kasan ana ba da labari wani ɗaya daga cikin shugabannin Najeriya sai zo yake cewa aishi yake taya ban kansu ta shi musu mishir ma wannan ba ba mu yi bane ba sai zo shi da ana ana ta yaban wani musulmi ana cewa mutumin kirki da kaza da kaza sai ce to wannan ne mutumin kirki ya ce to wannan ne musulmi ya ce in wani musulmi ne ni ma musulmi ne wallahi kisa ce shahararra sai daga cikin shugabanni ne na kasar mubamata ke cewa in wani musulmi ne kuma shi ma tare ce a siyasa to ni ma musulmi ne saboda tsaron aman da ya gaina yi ya mutu ya yi shi to ka gani irin waɗannan jin da akwai kuma barantana a al'umman da suka gabata kakkamance da akwai annabin da aka turo shi cikin al'umma da yawa amma mutum ɗaya ya amsa mishi kai da akwai annabin da zai zo ya wuce babu wanda ya amsa mishi babu wanda ya amsa shi kiran a kwantar da hankali insha Allah a tsira bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala a dai daji da ayyuka na gari na kwarai a tabbata akan musulunci a tabbata akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da koyarwa Allah ya yi to malamai ke cewa daga inda aka yi wannan magana to kowa zai shiga firji kaga yaro karami huru ba ta wato mishi Allah ya maka Allah ya yi mura karami wannan wuri sai Allah ma ake sarki ce as-sama'u munfatirun bi as-sama'u munfatirun bi sama a wannan wurin sama za ta tsakaye saboda wahalhalun wannan wuri kaga yaro hurmura ta same shi to sama yaya za ta kasance za ta tsakaye munshaqqatun bi sababi hawli zaka yau za ta tsatsage saboda wahalhalu na wannan wani Allah ce maka sai Allah ba shi sarki ce kana wa'aduhu maf'ula lan tabbas alqawalan Allah na zuwan alqiyama maf'ulan abin tabbatarwa ne zai zo ai maf'ulan waqi'an zai zo la mahala babu makawa sai ya zo alqiyama na tabbas zuwan alqiyama sai ya zo shine amma wata take ce kana wa'duhu maf'ula tabbas alqawlin Allah abun zuwa ne tabbatacce ne sai ya zo na mahala ya lamar ce sarki ce na إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
Allah maɗauki sarki ya ce inna hadihi tazkira wannan ha wa'azi ne gargaɗi ne faɗakarwa ne wa'azi ne gargaɗi ne faɗakarwa ne fa man sha attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya so ya riƙi hanya makoma zuwa ga Allah ya riƙi alƙur'an shine yace Allah maɗauki sarki ya ce inna hadihi tazkira tabbas wannan gargaɗi ne wa'annan ayoyin gargaɗi ne wa'annan ayoyin faɗakarwa ne wa'azi ne ta ko an ci ku riƙi wa'azin Allah ku riƙi nasiha faman sha'a wanda ya so ittakhadha ila rabbih sabila zai riƙi makoma zuwa ga ubangiji ya riƙi hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah shine wannan ji alqur'anin da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bin tafarkin annabin wannan yi wa manzon Allah biyayya Allah taimaka Allah tabbatar da gidajen mu a cikin wanda suke mu manzon sallallahu alaihi wasallam إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الإيمان وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
shukran jazakumullahu khairan malamai suke cewa wannan sura aya aya ce surar da farkonta aka yi umarni da abu karshen ta sai ya tashi farkonta ita ce sura aya ayar da akhiruha nafikhun li awwaliha ita ce sura aya aya a cikin alqur'ani wanda aya ta karshe tana shahe ayoyin faru an a sama an yi ga an yi umarni da a yi kiyamun laili wajibi ce sai kuma wannan aya ta wuce ce an sauƙaƙa ku sallaci abin da kuka samu dama wanda ita ce ɗaya ɗaya sura da Allah ɗauki sarki ke ɗance su da haka don ka san malaman Qur'an malamai na ulumul Qur'an ƙoƙarin da suka yi wajen bibiyar al-Qur'an yani hatta surar da karshen ta yake shahewar kwanta da wanda tsakiyarsa da wanda duka yadda suke da yana haka da abin da aka san kuma manzo Allah da daddare da a cikin bulago da waye duka Allah taimaka Allah saka musu alkhairi na Allah ma'auki sarki yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak Allah ma'auki sarki yace inna rabbaka lallai ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga a uslubin da akwai ni da akwai tausasawa saboda hukunci ne za'a inna rabbaka lalle ubangijinka ya'lamu ya san da cewa annaka taqumu adna min kulli sayyidin kana yin qiyamar laili kasa da kaso biyu na uku na dare dan kuma an riga an ce yayi kaso uku ko kaso biyu daga cikin uku to amma bakka cikawa kaɗan yana raguwa saboda yau da gobe mutum bai ya iya riƙe bai ya iya cewa ya raba dare aka tsake cikin dole ya samu kuskure haba inna rabbaka ya'lam lalle ubangiji ka Allah barke sarki ya san da cewa annaka taqumu adna lalle kai kana yin qiyamul layl adna qasada min sulusayil qasada kaso biyu na ukun dare wa nisfahu kuma hando qasada rabin dare kana yin kasa saboda ba kowa bai isa wani lokaci dare yawa yake wani lokaci dare kaɗan yake a zamanin sanyi sai ya zamto yana da yawa a zamanin zafi ya zamto yana da kaɗan a lokacin da tsakiyar sanyi da zafi ne sai ya zamto tsakatake to dole wata ran wajen raba daren sai an samu kuskure to Allah ya san da haka wa nisfahu kasa da rabin dare kenan wasu sau kuma kasa da kaso ɗaya daga cikin ukun dare wa ta'ifatu min alladhina ma'a da wasu ɓangare daga cikin sahabbai wanda suke tare da kai su ma suna yin haka shine marza mun ga hadisi na Aisha da na Abdullah bin Abbas cewa da Allah madaukakin sarki yayi umarni a farkon sura fadal arama ya ayyuhal muzammil bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
الله ما أوكي تركي نن يا أمامي دا أي قيام الليل رب الدري ko kaso biyu ko sama da rabin dare kaso biyu daga cikin uku dare ko kuma ƙasa da rabin dare kaso ɗaya daga cikin uku dare umarni ne aka aka wajibta qiyamul layl da dare to bayan an yi umarnin na Aisha radiyallahu anha haka kuma an rawaito daga Annabi Abbas sahabbai sai da suka yi shekara guda suna sabbaka wannan umarnin suna qiyamul layl tare da manzon Allah suna qiyamul layl shekara guda Allah sai ya rike karshen wannan ayar nan ta karshe wata 12 ga Aisha daga baya sai aka sabko da wannan aya aka ce an yaye musu an rangonta musu qiyamul layl ta zamto nafila ba wajibi ce ba to bayan haka sai malamai suka samu sabani wasu suka ce da wajibin ta ya sauka daga al'umma amma akan manzo Allah wajiba ce wasu kuma suka ce da hakan manzo Allah ba wajiba ce shine wa min al-layli fatahajjad wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wasu suka ce game da yadda kai kiyaman laili nafila sallaka sai ka dauke shi nafila da mustalah na fiqh shi mustahab ne da tawwi wasta ce la nafila sallaka qari akan da yake suna akan sallah ziyada fi salawat al-maktuba kinan an wajiba mishi Abdullah bin Abbas da cikin da yace game da al'umma an dauke musu wajibi amma kuma farda ɗinta ya tsaya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai matsala ce wanda malamai sun yi tsawon magana a kanta kenan wannan ayar ƙarshe ita kuma tana kawo rangwame shi da Allah ma'auki sarki ce tabbas Allah ya san da cewa kuna yin kiyamar dare ƙasa da kaso biyu na ukun dare ko kuma ƙasa da rabin dare ko kuma ƙasa da kaso ɗaya daga cikin ukun dare wa sa'ifatan da kuma wani ɓangare daga cikin waɗanda miyar da zina maka daga cikin wanda suke tare da kai na sahabbanka kun yi wannan kiyamar dare wannan fassara ta hali fassara ta biyu shine Allah madaukakin sarki inna rabbaka lalle Allah ubangiji ya alamu ya san da cewa tabbas annaka takumu adna lalle tabbas ka riga ka zantar da abin da aka maka umarni kai sallah ɗaya daga cikin kai sallah kaso biyu daga cikin ukun dare sannan kuma kai sallah rabin dare kai sallah kuma hannu kaso da yake suna ɗaya daga cikin ukun dare da kai da sahabbanka ya san da haka kun zartar da umarnin Allah to kuma ga rangwame zai zo shine Allah maɗaukin sarki yace wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah shi yake kaddara dare da wuri wata ran wuni ya fi yawa wata ran dare ya fi yawa da zahi wuni ya fi yawa da sanyi dare ya fi yawa to tabbas a iya samun kuskure da kuma aka ce sai ka sallaci kaso kaza na dare ba kuma ba zai su diddige ba wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara kaga ubi na hari wanda ya kamata rangobe ya zo ko an bayyana sababin da rangobe ya kamata ya zo a dalilin shi sannan kuma Allah ya Allah maɗauke sarki ya hudu wani uzuri alima allan tuhsuhu fataba alaikum Allah ya san da cewa lalle ba ku iya kididdige wannan ubun umarnin da aka muku na kusan da rabin dare ko sama da rabin dare kaso biyu daga cikin uku dare ko ƙasa da rabin dare kaso ɗaya daga cikin uku dare Allah ya san ba ku iya kiyayewa ba ku iya kididdigewa ko da ku sahabbai a yanzu za ku iya kiyayewa wanda za su zo nan gaba yawa yau da yau da ya musulmi wajibi ce ai da akwai aiki ko Allah ce maka alima allan tuhsu wa Allah ma'auki sarki ya san da cewa allan tuhsu lan tutiku ba ku iya kiyayewa ba ku iya yin wannan abin da aka washe ta muku wasu malamai suka ce allan tuhsu ba ku iya kididdige lokaci duka kowane yana iya ɗauka fataba alaikum Allah ya amshi tuwanku ya gafarta muku ya ɗauke muku wannan wajibi fataba alaikum an suka ce nan fataba alaikum ba tuba bane ba wata fassara suka ce ba tuba bane ba inna ma fataba alaikum raja ankum alwujub ya dawo daga wajin ta muku sai ya majalisa kenan ne zan ko taba ma'ana ce ce ta loga shine arruju wadih fataba alaikum Allah madaukin sarki ya dawo daga barin wajin ta muku zuwa ga maida shi sunna ne mustahabbi fataba alaikum Allah madaukin sarki ya rangwanta muku kin rukhsa ta zo dan haka ga rukhsa ga rangwame faqra'u ma tayassara min alquran ku sallaci abin da ya sauƙaƙa a gare ku faqra'u ma tayassara min alquran ku sallaci abin da ya sauƙaƙa a gare ku nan zahirin wannan muka ina na wannan aya faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sauƙaƙa daga cikin alqurani shine zahirin fasarata amma nan faqra'u qira'a nan ana nihin da ita sallah ku sallaci abin da ya saukaka a gare ku saboda kasancewar qira'a a sallar dare ɗaya ne daga cikin manyan ababen da ake so yawan qira'a ake so shi yasa aka faɗi juz'i na sallar ana nihin da shi sallar kamar yadda akwai guraren da za a faɗi sallar ana nihin da ita qira'a in mutum ya fara sallar qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfai ana yin da ita karatun fatiha sala nan gurin ana yin da ita karatun fatiha kenan kaga wannan shine ana yin da shi da faqra umma ta yasin qur'ani ku sallaci abin da ya sauƙaƙa a gare ku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatul layli masna masna raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu manzo Allah ya ce in ka gaji kada ka ci gaba ka salamci ka yi wuturinka ka kunta kai bai manzo Allah yace domin li kulli abidin tira kowanne da yayi bauta Allah yana iya samun wani da yake sa kosawa to kada kosawarka ta kai zuwa ga huta daga shari'a da haka in ka gaje kaga ka sha wahala rangwanta maka zauna ka huta saka bibi bibi in ka kai ka kare ka abin bibi wannan shine inda ake ce a tabiri na fiqh ake ce musu shar'i sannan kuma yake wuturi da raka'a da manzo da sallallahu ya bayyana cewa afdalu salati mafi fadalat sallah salatu daud sallata da yake suna annabin Allah daud kamar yadda yake afdalu siyam siyam daud shi siyam daud manzo ya fassara shi yau da azumi gobe ba to afdalu salati salatu daud mafi fadalat sallah sallata annabi daud ya yake manzala sai yace kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thulthahu wa yanamu thulthahu ya kasance yana yin barci rabin dare sai ya tashi yayi kiyaman layli kaso ɗaya daga cikin ukun dare sai kuma ya koma barci yayi barci kaso ɗaya daga cikin shiddan dare a wannan hadisin da akwai rikitarwa da dama wasu in suka bane ya ga aikatan can hadi an fito gobe ana nihin dare za ka raba shi gida shida in ka raba dare gida shida nisfan ne uku ko kaso uku daga cikin shida rabin dare ne sai ka yi barcinka misali daga karfe takwas mun kadarta isha'i mun ta karfe takwas daga karfe takwas zuwa karfe kamar ɗaya ko biyu sai sannan kuma wanda ne ka tashi ka yi ƙiyamar laili ta kaso biyu daga cikin uku kaga sulusan laili biyu daga cikin shidda biyu daga cikin shidda shine kaso ɗaya ɗaya daga cikin uku ko in ka kasa shidda gida to kaga haikal kiyama ne ta sulusan dai sannan kaso nawa zai rage ma a cikin shidda ka hudda uku rabi na dare ka hudda biyu kaso ɗaya daga cikin uku dare nawa zai rage ma ɗaya sulusan ne sai ka koma ka ɗan yi barci kayan asuba to haka annabi dawud yake yin sallah daren ka ka tashi gida shidda kaso uku na barci ne na harin dare kaso biyu na kiyamun laili ne kaso uku kaso ɗaya na ƙarshe kuma na koma barci ne don ka taso sallar asbahi da nishaɗi da karshe shi kuma ka kiyaye da dubbaka na zuwa sallar asuba da na bayan sallar asuba to kaga haka ake so kai kusan kaso sulusan lail awa biyu zuwa awa uku awa biyu da rabi zuwa awa uku shine sulusan da in kai kiyamar dai na na awa awa awa biyu da rabi zuwa uku ka tabbaka wannan Allah ya baka Allah san sai kaga wannan in mutum malamai ce sa in mutum ya kiyaye irin wannan kiyamar dai zai tashi washe gari da nishadi da da kaman ma bai barbada barke shi Allah ya baka shi ya mu dawo kan ayat Allah ba su sarki ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an ko sallaci abin da ya saukaka daga cikin dare amma wani malamai suka ce wannan aya tana asali tana magana ne akan sallah abin da ya saukaka daga dare ko an rangwame to kuma malamai suka ce dalili ne akan cewa sallah dole ne an samu qira'a ta alqur'ani duk sallar da babu qira'a ta alqur'ani ba sallah bace ba faqra'u ma tayassara ku sallaci abin da ya saukaka ai malamai suka ce to abin da ya saukaka babban abin da yake wajibi sal karatun fatiha wasu malamai suka ce irin sa hanafiya suka ce fatiha ba wajibi ce ba in ka karanta kowane bangare daga cikin alkur'ani ko aya ɗaya ce ta wata ta kuma amma magana su mata ƙarin da da akwai hadisai inganta su a ruwa wanda suka mai da wannan magana nan sai Allah ma'auki sarki ce alima an sai ya kuni min kuma rada ka bugu da ƙari mun ga dalilai guda mana sababi guda biyu sun gabata wanda ya kamata a yi rangwame ko a sauke wajibcin kiyama dai kuma ga wasu sababbai guda uku za a ƙara akan guda guda biyun ta sai zamto sababi illa sababi guda biyar wanda suna wajibta a rangwame da kiyama dai Allah ma'aukin sarki ce alima an ta yakun minkum marada daga cikin ku Allah ma'aukin sarki yana da sanin cewa lalle a cikin ku a samu mara lafiya in aka bar kiyama dai wani ba shi akwai matsala ko shi yasa mara lafiya ba ma kuwa malali ba sallah ta wajibi ma an shar'anta mishi yayi a tsaye in yana iya in baya iya a zaune in baya iya a kwance a cikin dube haba wa akharuna yadribuna fil ardi da akwai wasu kuma wanda suna cikin bulaguro yadribuna fil ardi suna taka kasa suna yin bulaguro an yi azzarf ana yin da shi as-safa يضربون في الأرض سنا ينبلاغروا يبتغون من فضل الله سنا نيما أرضك سنا كاسوانك سنا نيما فضل الله da akwai ɗan bulaguro da akwai ɗan kasuwa wanda yau kana kano kana niyabe kana ina ne to in aka ce kiyama da wajibi ce a a ga rangwame ya zo ko wa akaru da yukatu na fisa da akwai ma mayaka masu jihadi masu ɗaukar kalmar Allah شكرا جزاكم الله خيرا نعم أيوة إن شاء الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وصلنا ياكي دومن أوكر كلمة الله واضح هذا سما سوفينا أي رنبل في الله مرحبا تركيسي فقرأوا قار تأكيد نرنبل أقار تبتد رنبل يانو فقرأوا ما تيسر منه كسلات أبن ديسو كتر الاسكندري asalin zahirin fakra wa mata ya tsara min fakra ku karanta abin da ya sauƙaƙa daga cikin alƙur'ani amma abin da ake nuna a wannan siyasa shine ku sallaci abin da ya sauƙaƙa na da yake suna na dare wanda ku sallaci abin da ya sauƙaƙa daga cikin dare kenan bakin iyawa ka bakin gwagwado ko da raka'a biyu kai yayi Allah ce maka sai Allah ɗauke sarki ce ku dai duk da an sarki muku wajibcin قيام الليل وأظن ذلك واجبي كفكم عن شيء الله سيسيتي وأقيموا الصلاة قطعيد صلى ويكفي واجبي كتياي وآتوا الزكاة كما كفاد الزكاة wannan wajibai ne yakinin ba a sarki wajibce su yana nan cewa kai musalata wa asu da kasara da an haɗa sallah da zakka malamai suka ce a ko ina haɗa su ake ba a raba wa aqridullaha qardan hasana bai kun kun tsaya da sallah kun ba da zakka sallah ibada ta gangan jiki ko zakka ibada ta dukiya ta wajibi to kuma hallo ga wata sadakar da ake so ka dinga bada ta mustahabbi ta nafilu shi ne Allah ke kake cewa aqridullaha qardan hasana ko bai wa Allah bashi bashi wanda yake kikkiawa alqardul hasan bashi wanda yake kikkiawa ba bashi da dan Allah yana bukata shine ka taimaka ma al'umma ka taimaka ma addini ka taimaka ma mabukata wannan bashi ne ka ba wa Allah zaka samu sakamakon shi ran kasar kuma alqardul hasan shine wanda muke bayyana wa tsarin musulunci finance islamic na musulunci ya san abin da ake cewa bashi kikkiawa amma na tura bai san ba bashi kikkiawa in ya baka bashi kuɗi ya ruwa kuma bashi kikkiawa a musulunci kana da malamai fiƙo sun ƙara wani kala ɗaya kardul hasan a asali shine kyauta sadaka fi sabilillah wanda zamu ga manyan ONG ONG sai wani abu duk ta hanyar bankina da musulunci ne da kasashen larabawa suke amso wannan abu ayyuka ko sannan kuma lo da akwai alqardul hasan ka ba mutum bashi dan Allah babu riba babu ƙari wanda malaman fiqh sun yi bayani akan shi a musulunci kadan ke da kawai nan amma duk wani tsari wanda ba musulunci ba duk wannan tura da ka sani ba san ba su baka bashi kyauta saboda ma'ayi za ka ga ya ba ɗan shi bashi na kuɗi da ruwa ɗa zai ga ya ba uban shi ɗaya bashi na kuɗi da ruwa miji da mata za ga suna bada bashi kuɗi da ruwa a musulunci ne kawai aka san alqardul hasan bashi kyauta da kyauta Allah ce maka Allah sai kawai shi da Allah mai sarki ce wa aqridullah qardan hasan ku ba ma Allah bashi wanda yake ki qardan hasan kyakkyawa bashi kyakkyawa alƙardu bashi na kuɗi marara addai bashi na kuɗi ko kuma na kaya alƙardu kuɗi ne sakin zo ba ka zo karanta amma addai zai iya zuwa wani abu ne ka saya kuma ya zamto bashi kuma yana ɗaukar kuma hallo kuɗi marara wadda kenan addai ne a hannu ne alƙardu wadda dai ya yi ɗaukar ma'anar sakar da ya haƙun bayanan da akwai su in muka riga muka huce shi shi da alhaƙo insha Allah kasancewa insha Allah mun zo kusa kusan da shi insha Allah Allah ya maka da akwai ayoyi da dama wanda Allah ya kwaɗaitar da ayi alqarbul hasan suna da yawa daga cikin Allah ma Allah karanta mana aya ɗaya Allah ya kasance
الذي يقر الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا
Allah maɗauki sarki cewa zai ba wa Allah bashi wanda yake kyakkyawa ya yi sadaka ya taimaka a addinin Allah ya taimaka wa gajiyoyi ya taimaka wa mabukata marayu matalauta ya agaza musu ya ciyar da miskine ya ciyar da masu azumi to Allah zai limka mishi shi linkin balinki da ɗaya a maida shi goma goma kuma a maida shi ɗari bakwai daga nan a limka shi linkin balinki lada ka ba da sarka in isiya kana tunanin ba kuma bace bara ta shi ba haka ga kamar dutsen uhudu yanda ka san dutse na uhudu wanda ya kusa garin da magana ko ya yi rabin garin da magana girman shi to wannan shine القبض الحسن الله يسلمك الله يسلمك خير يا الله ما أكو سلكيتي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجيه عند الله دق أبن ذاك قباتر وكاورا نعل خير دومك أمهانا رسوء تشعر أرى تشعر قيامة تجدوه عند الله ذاك ساميس أقول الله هنا الله ما أكو سلكيتي بنا تشاوي أبن ذاك بادا سرقا أبن ذاك هدى kai taimakawa shine naka amma abin da kace a nan doron duniya da abin da ka rawa yayanka ba naka bane wama tuqaddimu li anfusikum abinda kuke badawa domin kawunan ku domin amfanin ku ranar tashi kiyama tajiduhu inda la za ku same su a gurin Allah shi yasa wani lokaci manzo Allah sai tambaya ce wai wane ne wanda dukiyar marayi dukiyar masu gadon shi ya hisanta akan dukiyar shi sabai su ce kowa daga cikin mu ya hisan kuɗin shi ya hisan dukiyar shi akan dukiyar magadan shi sai manzo Allah ce kun san ku tabbas abin da kuke wadi suka ce eh suka ce to abin da ka bada sadaka ita ce dukiyarka abin da ka rike kai kwakwamo to wannan dukiyar magadan ka ce haka wannan shi ne nan wa ma tuqaddimu li anfusikum abin da kuke gabatarwa domin kawunan ku domin amfanin ku ta tashi kiyama min khairin na kyakkyawan aiki na sadaka da kyauta da taimako da ikhlasi tajiduhu inda Allah za ku same shi a gurin Allah Allah bai ya rage muku lada sai Allah mai sarki ce huwa khairan wa a'zama ajra lalle yin haka yin sadaka da ciyarwa da taimako da agazawa da kamawa da dukiyarka huwa khairan shi yayi alkhairi wa a'zama ajra shi yayi girman lada da ka koye kai kwankwamin ka taimaka ma addini ka agaza wa addini duk wani gurin da ake bukata ibn jike yana ake bukata sa ko ya yake kakkare na ko kadago ce guda ɗaya kakkare na sa shi yayi alkhairi kuma shi yayi yawan lada Allah taimaka ya Allah ba sarki ce kuma ga wani lazimi wastaghfirullah ku nemi gafar Allah ku dinga yawan yin istighfari manzo Allah a majalisi ɗaya a mazauni ɗaya yana yana istighfari sau ɗari ku dinga yawan istighfari ku yin yawan neman gafara Allah maɗauki sarki inna Allah lallai Allah maɗauki sarki ghafurun ne gafara ne rahimun ne rahama ne kenan nan kaga an yi umarni da a kiyaye sallah a dinga ba da zakka sannan a dinga yin sadaka ta alkhairi to mutum zai iya yin kuskure bai yayi kuskure a sallar shi zai iya yin kuskure a ba da zakkar shi zai iya ba da sadaka ba ta wajibi ba amma a samu ɗan matsala na rashin ladabi na kiyaye sadaka yayi gori ko a samu tsari ya ta dan askwalu insha Allah ya tuka kun ga yin istighfar insha Allah matsalolin da ya faru sa a dole halin da yawan istighfar Allah ce maka Allah ta amfani wannan ita ce dai suratul muzammil abin da muka faɗi dai Allah ta yi da zamu haka ta ummu a dan yi hakuri dan ai da lokacin da muka yi aya ɗaya ce mata iya rabuwa kuma kafin da shi ta in muka ce mu tsaya lokacin da iya sa saba insha Allah kai ya hakuri insha Allah gobe da iya Allah tabaraka wa ta'ala sai mu shiga surat al-jin insha Allah Allah ya muka Allah san kai kenan muna kyautata ta insha Allah gobe alhamishi jibi juma'a insha Allah muna kyautata san muna ida ta surat al-jin kenan ranar subdu sai a rihe tafsiri da muhabara in mun riga mun ida ta surat al-jin a ranar juma'a subdu za a yi tafsiri da muhadara insha Allah jidda na yi riga malam masallaci su yan kwamitin su ya kamata su yi sanarwa amma dai na san dai duka ƙari dai natija ɗaya ce da Allah ce maka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi dai Allah ta alkhairi da na sa kuma abinda muka zama kuskure Allah ka faɗa mana insha Allah Allah ta maka an an haɗa sai tambayoyi ko na'am kenan a ko bizo to fa to fa wadda insha Allah
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam mai tambaya na farko yake cewa malam menene haƙƙin mahaifa akan ƴaƴansu kuma menene haƙƙin ƴaƴa su ma akan mahaifansu?
Na'am. wannan duk da tambaya ne darasi ne mai zaman kanshi da yawa amma a gurguje dai babban haƙƙi na uwaye akan ƴaƴansu shine su yi musu biyayya. Su yi musu biyayya su girmama zarata su su kama musu su azaza musu wannan shine a takaice biyayya ga uwaye wanda biyayya ga uwaye babban matsayi gare shi babban daraja gare shi kuma wajibi ne su kuma hannu su taimaka musu su azaza musu a kowane hali kashi wannan haƙƙin uwaye akan yaransu haƙƙin yaya akan uwayensu da yawa ne shi ne su zaɓa ma uwaye su zaɓa musu uwaye na gari na ƙwarai uba ya zaba wa ƴaƴan shi uwa ta gari ta kware ita uwa ta zaba wa ƴaƴanta uba na gari sannan kuma hallo a sa mishi suna kyakkyawa ba da sauran ladubuka yanka rago da sauran su har a zo bangaren tarbiyya ya sa shi makaranta ya tsora shi akan tarbiyya ta musulunci ya tsora shi akan kiyaye sallah sannan kuma hallo ya tsora shi akan girman Allah akan hanya ta tsoron Allah da makamantan ababen da ya kamata a kiyaye na tarbiyya suna da yawa to matakar uwa uwa uwaye suka yi sakaki da wannan haƙƙin shi ma Allah sai ya tambaye su kuma hallo yana daga cikin haƙƙin je da malamai su waɗi a ba wa ɗa dama shi ma da san da cewa mutum ne kada ya zanto uba duk abin da ya ga dama kai ba kayan ka ba kai ba kayan ka ba ya ya zo ce yana son yin aure yana da sana'a yana da komai kai kan ba ka zo min da magana ka san me yake ji Allah kai aka samu matsala yana sana'a bakin gurgudu a bar shi bal ma yana daga cikin haƙƙin kai ne zaka mishi aure haka shari'a ta tana da amma kuma yanzu da ke yanayin muna bangaren da ya hankali talauci ya hankali kira kowa yake ɗaukar nauyi ya ba kansa da sauran makamanta haka Allah bai ce maka ni karatu ne mai yawa bangaren hakkin ruwa ya Allah ce maka
na sai mai tambaya na karshe ma da yake cewa menene ake nufi da annabiyanci annan limanci ina ji wannan amsa wadiha ce annan limanci shine gulma gulma gulma da za ta haɗa wani da wani ka ɗauki maganar wannan ka kai wa wannan manuwarka yi faɗa ko da baka da manuwar su wanda in ka san za ta kai zuwa ga su wanda a samu matsala a tsakanin su su wannan annabiwanci wanda ya tabbata hadisi ne annabiwanci ba shi ba aljanna Allah kiyaye a ga matsala ce kenan annabiwanci hada wannan da wannan gutsun tsoma hada wannan da wannan Allah kiyaye
na akwai sauran tambayoyi sai dai ganin lokaci ya kai shi da ya kuri zuwa gobe sha babu insha Allah Allah ya taimaka Allah ya tsare insha Allah Allah ya kai mu gobe lafiya da izinin Allah